أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya saki dawowa da mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan zawiya ta tsamiya mai kaji na sarawa godal wanda muna cikin wannan sura ta suratul zariyati wanda kuma a jiya mun tsaya a cikin wannan sura a aya ta ina ji mun tsaya aya ta 40 daidai wanda yau za mu tashi aya ta 41 wanda in ba a manci ba a jiya mun faro ayoyi waɗanda Allah maɗaukin sarki bayan su mutanen maka da aka yi ta ƙoƙarin lurar da suwa da kuma nuna musu cewa lallai Allah maɗaukin sarki shine ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan gumaka da suke bauta duka su daina bautar su watsar da suwa ba kuma su ne abin bauta ba kamar yadda muka sani dama suna da gumaka sun kai guda 360 a inda nan ka'aba din wanda duk anan suke rataye don shine matsayin hedikwata wurin bautar gumakan nasu din wanda suna haduwa ma duk shekara duka wurare garuruwa daban-daban suna haduwa domin gabatar da wadannan abubuwan nasu wanda kowace kabila suna da nasu gunki wanda suke bauta ma din to dai Allah madaukin sarki sai aiko manzo Allah sallallahu alaihi gare su kuma kamar yadda aka sani mutanen garin Makka mutane ne jahilai saboda su tunda suke ba taba aiko annabi a garin su ba kwata-kwata shi yasa kaje yake cewa din mun aiko manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mashi litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafiluna don kai wa mutane gargadi waɗanda ba a taba yi ma uwayen su gargadi ba su tunda suke ba amma taba ma uwayen su wa'azi ba balle su kenan saboda su ba taba yi kuma su manzo a garin na Makka ba to shine sai aka yi ta wannan ne abubuwa da su fama ana ta aza su akan haya to sai Allah madaukin sarki yake karanta musu to su sani wa an yi waɗansu annabawa a can baya manzanni a lokacin baya to shine sai Allah yake ba su izina da su yana cewa mun yi annabewa ne an aiko shi zuwa ga mutane ne sun karyata amma fa sanadiyar karyata wannan ga abin da ya faru gare su wato ana musu hannunka mai sanda kenan su kula gani ga wani ya zama ya isa tsoron Allah kenan sun gani ga cewa ai an yi ma waɗancan na baya ba su yi imani ba ƙarshe ga irin hukuncin da sauka a kansu to shine Allah madaukakin sarki ya fara karanta muna watan labarin wasu daga cikin annabawan wanda jiya mun fara akan annabi Musa alaihi salatu wassalamu wanda Allah madaukakin sarki ya aiko zuwa ga su Fir'auna wanda mun fara bayani akai to amma saboda lokaci ya zai a ƙarshe sai mun ka tafi da kissa tashi da gudu haka aka wuce saboda ƙurewar lokaci wanda Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa wa fi Musa iz arsalna ila ila fir'auna iz arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin fatawalla bi rukunihi wanda muke ji Allah madaukakin yana cewa mun aiko annabi Musa ko kuma a cikin annabi Musa akwai aya wadda za ta watan lurawa da ainihin su mutanen maka su gano cewa lalle wajibi ne su yi imani da Allah madaukakin sarki in ba su gudun in dai ba suna son irin abin da ya samu wadancan ne ya same su ba to shine yake cewa fi Musa a cikin annabi Musa kissa tashi akwai aya a ciki ita ma sai ya ce da mun ka aiko shi zuwa ga Fir'auna wanda mun ji ya ce bi sultanin mubin da hujjoji mabayyana wanda muka ce hujjojin na mabayyana sune ayoyi guda tara waɗanda Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi Musa da suwa cewa daga cikin su akwai wannan hannun nashi wanda watan zai sanya shi a alkokace aljihun shi kokace a hamuta shi wanda ƙarshe zai fito yana fari kwal yanda da yake kowane annabi in Allah madaukin sarki ya aiko shi zai dubi irin abin da su mutanen nashi na wannan zamanin menene abin da suke tashi suke yawan yi a cikin shi wanda suke a cikin lokacin shi to wanda suke ganin shine abu mai girman gaske to sai a ba shi wannan annabin mu'jiza mai soma kama da wannan abu amma wanda tafi karfin wannan abun nasu din to a lokacin su fir'auna su ba babban abin da suke takama da shi irin sihiri da tsafi tsafi to shi yasa sai Allah ya ba annabi Musa mu'jizoji waɗanda suke masu kama da irin abin da suka yi din amma sai dai shi nashi ya wuce nasu da karfi to shine sai ya zamo wannan hannun su a wurin su wani abu ne mai girman gaske kwarai da gaske a ce daga sa hannunka a gefen ka sai ya fito fari kwal kamar irin hakan nan ne misali to shine yana ɗaya daga cikin ayoyin nan guda tara sannan sai wannan sanda ta shi annabi Musa din wanda kamar yadda muka sani annabi Musa din Allah madaukin sarki ya sa ya samu wannan sanda ne ta hannun annabi Shu'aibu wanda lokacin da shi Fir'auna suka nemi za a kashe annabi Musa ya bada umarni a je a kamo shi to a lokacin ne sai da ya bada wannan umarni to shine sai wasu ka je suka gaya mai cewa to ga abin da yake faruwa ai lalle Fir'auna ya bada umarnin cewa a je a kama ka to shine annabi Musa sai ya gudu ya bar garin na Misra ya koma zuwa garin Madiyana garin annabi Shu'aibu kenan ya zauna a can inda yake wanda shi annabi Shu'aibu shine mai ajiyar sanduna annabawa to sai yasa aka dauko mashi ɗaya daga cikin wannan sandunan ya ce a bashi saboda sun yarda jina da shiya annabi Musa zai ma annabi Shu'aibu kiyo na shekara goma ko shekara takwas wanda in yayi zai auren mashi da ƴata shi kuma to karshe aka bashi wannan sanda to wannan sandar ce bayan shekara goma sun cika da anai Musa zauna a can Madayana sai ya ce kuma yana so zai dawo yanzu Misra ne to lokacin da yana kan hanya suka zo da shi da matar tashi to sama hanya ne sai kuma Allah ya bashi wannan sako na cewa to an aiko shi da Fir'auna shi can ga abin da ya faru da shi da Fir'auna kamin hijira tashi an sani Fir'auna zalunci ne ne wanda yana yanka banu Isra'ila duk inda aka haifi ƴaƴa maza nasu suna jarirai sai ya sa a yanke su saboda bokaye ne sun bashi labarin cewa daga cikin banu isra'ila za a yi wani yaro wanda zai zama sanadiyar tafiyar halaka shi fir'auna da kuma halaka mulki dai gaba daya to sai ga cewa bari ya dauki wannan mataki wanda yana ganin shine mafita gare shi wanda in yayi haka nan to in ya kashe yaron nasu ai shikenan su kuma bayan ana cikin wannan yanke yanke sai kuma wata shawara ta fado musu sun ka ce to kuma gashi duk aiki na wahala fa su banu isra'ila na mutanen annabi Musa su kawa ɗan kabilar ta fir'auna kibdawa din sun ga ce to yanzu in su waɗannan sauran sun ga karewa uwayen nasu kuma duk an yanki ɗayan nasu to yanzu wannan ayyukan na wahala irin ginar rijiya ne ginar shadda ne menene wa za su san yawa ya masu sai sun ga ce to abin da ya kamata su a canza ɗan an kai yanka wa ga shekara to a bari sai wata shekara kuma sai a wata shekara mai zuwa ka ai yanka din ka gane ne in ba don wani tunanin nasu ba rubabbe ba ai kuma sai Allah ya sanya a haihe su shekarar da ba yankan ko to amma da yake shi ko Allah mai cikakken iko ne mai gwadin isa ta ne yana gwada maka cewa in ya ga dama abinda kai tunanin ka bai nuna maka zai yiwu shi Allah ya kai shi kuma sai yiwu din to sai ya dauko malmakin asa a haihi annabi Musa din a shekarar da aka yanka to sai a shekarar da ma a yanka to sai shekarar da aka yanka sannan sai Allah sa aka haihi annabi Musa ne shi kuma don ya gwada mai cikakken iko ne din aka zo bayan haihuwa ta kuma sai Allah ya ba mahaifiyar annabi Musa cewa an ba ta zabi duk suke so sai ke gaya mata cewa wa ayyuhana ila ummi Musa anirdihi fa idza khiftu alayhi faliqihi fil yamm din har can karshen da yake cewa in fa inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalina sai ke cewa haka in kina so ki ci gaba da ba danki nono shi kina auren ki ba za a yanka maki abu ba ga shekara yanka ce kuma yace in kuma kina jin tsoro ki samu akwati wanda zaki sanya shi a ciki in kin sa shi a cikin wannan akwati ki jefa shi a cikin ruwa kuma ka ji wada to shikenan kuma to Allah ne ya bata wannan wahayi cewa ta yi haka din shikenan sai ta zabi bata samu akwatin wanda za ta sanya shi a cikin ta jifa a ruwa din wanda an ce ma lokacin wajen ta je wajen neman akwatin ta je neman akwatin wanda ka akwatin sai da ta masa tambaya ta kwakwaf wai me za ta yi da shiya me za ta yi da shiya karshe da yace shi ba zai mata wannan akwatin ba sai in ta ga ma abin da za yi za ta yi karshe sai ta faɗa mashi din to shikenan ba an yi wannan amma kuma shi kuma da ko da yawan nan ne ashe da niyya ya taya zaba da fada fir'auna bai taya samu hadan cikin ya kai labari cewa to ai ga abin da yake faruwa an yi jariri kuma gashi za a samu akwati ga abin da ake ciki to amma yana zuwa ya shiga wurin kuma ka fada fir'auna ka san fada ce babba ba fada ce yanda zaka zo ka musu harkar gangaci da wasa ba wurin ba kana musu wasa fada ba kyale ka su ba kai kuma yana zuwa sai da niyyar waya ta yayi bayanin cewa ai ga abin da yake faruwa wance wance cewa da mahaifiya ne Musa kenan ta yaya ta da har ta zo waje ne ya mata akwati da ta ciki ne menene menene to sai ya zo ya shiga yana shiga wurin kawai sai Allah ya sanya kuma sai yarko baki na sai Allah ya rufe baki sai kasa magana ya zama kurma bai bai bai ya magana to kaga shi da ya taho ya ce yana da sako an zo an shigo da shi wurin irin Fir'aun da ka salauta kuma ya zo ya musu ya zama bai bai magana na aka kore shi an kace sai ba mutane wuri kuma can bayan hata kuma baki ne dawo lahiya lau ya sake kuma komowa har yanzu a jan dai ya sake dawowa ya sake ƙara bayani dai kuma nan ma ya sake zama bibin ƙarshe dai sai da sun ka bashi gashi sannan aka hita da shi ya to shikenan kaga ya taya cewa ma sai Allah ya hana kuma to ƙarshe dai ta je ta sanya shi a cikin wannan akwati ta jefa shi a cikin ruwan kamar yadda Allah ya gaya mata din to kuma sai ya bi ruwa din bin ruwan da yake yana ba kusa shi fir'auna ko sai yana kuri da kirari na cewa ni wane mai mulkin misra ni ne wanda ruwan tekun nil suna bewa hata cikin gida na cikin gine-gine na suna wucewa ha ya za a gama da ni da musa wanda ake wanda shi walakanta shine ba kowa bane shi ya ba wanda magana ta ko hita ba sai daidai a ce mana ɗaya da shi ya to a lokacin ne sai dama yana da hukuri to dama yana saboda yana da wannan watan gidan nashi ruwan ta nan suka bi an je wannan akwati kuma akwatin sai biyo ta gidan fir'auna to dama yana da yaya ita ita shi annabi Musa din wadda sai mahaifiyar ta ce to yanzu abin da za a yi sai ki bi wannan akwatin in ki bi shi sai ki kula ki amma kake lura ki kake yadda ki gwada cewa shi kike kallo shi kike biya din don ga a gane sai ta bi shi tana kula da gefe ɗin tana kallon ta ya akwatin nan zai kasancewa tana tafiya sai kisa ta ga ya shiga har gidan Fir'auna din ya biyo ta gidan Fir'auna ruwa na tayar shi ya sai ta shiga gidan ita ma ana shiga sai aka ga akwatin zai wuce sai aka dauko akwati ana buda sai aka ga jariri a ciki Firawuna ya bada umarnin cewa to ai sai a kashe shi kawai tunda shekara yanka ce dama. Kwamiti dama ya nada musamman na wannan yankan jarirai din an kai ne. To karshe sai mata ta ce ma Asiya kenan. Ka san ita mu'mina ce mai imani. Kuma tana ma ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna. To sai ta ce mai to ai tana ganin shawarar da take bayarwa tunda dai ba so da saboda Firawuna bai da bai haihuwa. Ta ce abin da ya kamata su rike shi matsayin ɗamuna su aje tunda ba su da ɗa. to shi kenan sai ko yadda ashe kaga shi ba miji hajjia ne ko ah to shi ne sai ya ce ya yadda din sai yadda da haka na din to sai aka aka zo to ana tunanin yanzu ya za a yi kuma wurin sha da shi nono aka nemo a tai a nemo mai ba da shi nono wanda za a yi jin gada ita sai a biya an ka zo wanda an ka nemo aka kawo kuma sai ya kisha nonon ta wanda aka kawo sai ya kisha nonon nata karshe ita kuma da ma ya ta shiga ta shigo gidan sai dace to ita tana ganin bar ta ba da shawara akwai wata mata da sani bari a kira wata a gani ko zai karbi nata cewa da mahaifiya take nan ba sai aka ce to shikenan ta kira wata din aka kira ta sai ta zo tana bashi nono sai ya karba sai da firawa ne sai dan dago wani abu sai ce to koko kike haye shi ta ce a'a ai ita dadin nono gare ta duk jaririn ta da nono sai ya karba sai ya shashi shikenan to sai firawa ne ce to yanzu ya za a yi da sai an kai shari'a kuma an kai jinga kaga shi Allah ya gwada cikakken iko ne shekarar yankan za a haihuwa annabi Musa bayan shekarar yankan kuma shi zai daukar nauyin shayar da shi nono shi zai biya da kuɗi ne abin da ya kawo gudun ya faru da shi shi zai biyan kuɗin da duk abin da za ya faru din da hatta shi ne komai a shi shi zai biyan abu ƙarshe an kai janga da ita to ya za a yi tace to amma in nan zanzan nawa gidan ga in shayar da shi har yayin shi to ba ne zanzan nawa gida na zan koma da shi ya in kuma kuna gunin buku yadda ba to ga dan dan kunan eh to ashi ne wala saboda haka in ma ba su yadda ba ta sai can gidanta ba to za ta aje musu abin su ta taita an kace to ba kuma ai da sai da shi kenan shikenan kaga shikenan kaga kaga iko na Allah kenan go ya mai kamata da abunta yanzu cikin natsuwa hankali kwance babu wata damuwa za ta sha ban ta nuna lahi alau kuma firawuna yana biyan ta kuɗi kuma kuma ka san da gidan jinga ta gidan sarki ce ka sani ko ka san ba karamar jinga ce za a yi ba tunda gidan ne na sarauta za a yi to haka aka ci gaba har zuwa da ita annabi Musa aka yaye shi da komai to bayan an yaye shi ya girma sanan sai ya dawo gida tunda ya dawo gidan baba ne firawuna kenan ba saboda haka zai dawo gida sai ya dawo sai ga cikin gatanci matsayi na shi dan sarki ne shi ya tunda ai da ma don haka ne ita amma ta tashi a rike shi ko to shine wanda ya dawo gidan sai ya zamo suturar da ya ga dama zai sha dokin da ya ga dama shi zai hawa saboda dan gidan sarauta ne shi ya to haka aka ci gaba da yi to karshe har ya zamo dai wannan amma hazalin shi fir'auna yana yana yi ne fa ana na ana yankan ɗiyan na banu isra'ila din na zuri'a su annabi musa ba bari ba bai san an riga an gama haihuwa annabi musa ga gida ne ba bai da labari to karshe aka zo yada wata rana ne Musa yana yawo cikin gari haka irin da rana sai ya hadu da wani dan kabilar ta Fir'auna bakin da kenan da kuma wani ɗaya daga cikin dan banu Isra'ila din kabilar ta su ne Musa kenan dama mun faɗa cewa duk aikin wahala su suka sanyawa sai isko wannan dan kabilar ta Fir'auna ya sa wannan dan kabilar ta Annabi Musa zai siya daukan bai wasu abin da ne itatuwa ne haka ka ba ce abin wuta haka masu nauyi masu yawa wadanda kuma shi bai iya daukar su kuma ya ce dole sai ya dauke su ya kai su gida sai isko ana wannan takaddama na waje annabi Musa yake tambaya sai ya ji ga abin yake to sai ya mare wannan dan kabilar na Fir'auna wannan baki din yana mare ne kuma sai ya mutu shi ne kaje kwarai ne ke shafa wa kazahu Musa fa qada alaihi yana mare ne sai ya mutu to amma kuma sai ya zama ba a gane wanda ya kashe ba an kai bincike ba a gano wa ya kashe wannan saboda shi anai Musa bai hudi ba kuma shi wannan dan kabila shi da an kai gaba ne shi ma bai hudin ba ba a gane wanda ya wannan kisa ba shikenan aka zo wanda da ba shine annabi Musa zai ya an ka zo ceto neman ceto gaishe ranar kiyama ai da wannan ne zai hujja yace to shi fa shi da ya taba kashe rai kuma kahuri ne ya kashe fa kaga mu mu ne ganin zamu yi jihadi ko mu rage mu go iri amma wai shi sai ya ce ai yana ganin ya yi laifi saboda ya kashe mutum saboda haka dai ceton nan ya yi ƙarfi ne a dai wuce gaba to da wannan ne zai magana din to ƙarshe bayan wasu yan kwanuka kuma an sake dawowa again annabi Musa sake dawowa cikin gari kuma sai ya sake haduwa da wannan mutumin da nashi din kuma tare da wani baki da har yanzu dai kuma ana wata takaddama shi ma dai mai kama da waccan ɗin ita ma saboda su in kabilar na fir'auna saboda zaluncin nasu duk inda aka ga baki din haka matsayin bayi suke duk wanda aka ga dama wulakanci haka aka yi masu to shine karshe sai a wato annabi Musa da ya isko suna wannan rigima sai ya tahi wajen kamar ya kama wancan dan kabilar na Fir'auna haka shi ko wannan banu dan kabilar annabi Musa ya azu shine zai kamawa ya saboda ya dan nuna mai cewa shin kai ka cika rigima saboda ka san ko naka da ne kaga bai kamata a ce ka daure mai misali zai ta aikata abin da ba daidai ba haka to amma dai duk da yake ya san shi da gaskiya din amma dai sai ɗaya ɗan yi mai abin ga ɗaya mai kamar faɗa haka misali don gaba misali to sai ta ya kama wancan ɗan ƙabilar na fir'auna shi ko sai azu shi ne zai kamawa sai kawai ce a to kashe ne za ka yi kamar da ka kashe wannan nan nan to nan sai matsala ta shiga sai aka gano a shi ne musa yawan kisan kenan daga nan ne aka gano haka ɗin to take labari ya kai ga fada fir'auna ai a shi kai annabi musa shi ne ya kashe to shi ne annabi musa ba da umarnin cewa maza maza a ta yi duk inda annabi musa ke a kamo shi fir'auna a kamo shi kuma a kashe to shine an ga samu kasa akwai mu'minu ali fir'auna akwai wani mutum mutumin kiki san cikin fara ta fir'auna ha wanda shi lokacin da annabi Musa ya zo Allah ya aiko shi yayi imani da shi amma ta boye fir'auna bai sani ba to sai zaburo ya zo ya samu annabi Musa ya faɗa mai kaji kaji abin da yake faruwa kuma fir'auna ya bada umarni a je a kashe ka to shi ya dalili ya hijira ya bar Misr din sai ta Madayana din wanda dai ya zo a Madayana ya zauna gidan annabi Shu'aibu ya mai wannan kiwo na shekara ko to bayan ya yi wannan kiwo na shekara goma fa ne zai dawo ko Misr ya shi zai dawo Misra to kuma akan hanya ne yana tafiya lokacin dare yayi masu da shi da matar tashi kuma ta haihu tana da jariri ga sanyi kuma sosai lokacin kuma sun ɗaya ɗemuwa kuma ga duhu yayi to shine ya ka tunanta sai dan hangi haske haka sai ya ga cewa bare ya je ya tambayo kamar yana tunanta saboda ka san canda da kaga hasken hitila ko kuma wuta to alama ce ta akwai mutane wurin misali ka san canda haka suka yi za inda mutum ya zo ko ta ya kai inda dare mai zai kwanta wurin sai ya tsaya ya kunna hitila wuta wurin canda amma hako yawa yanzu kan kaga kashe islam sai kai mutum baya kunna islam to haka suke yi to shine sai ya hangi wannan wuta to sai ga cewa to bare ya je can yana tunanin mutane ne a wurin tunda sun dan ya demo sai ya dan tambayo labarin hanya idan Allah ina za su bi in za su je Misra to ashe ba mutane a wurin ba wani iko ne na Allah ne Allah ne ya tajalli ne ya bayyana da wannan hasken wutar a wurin don annabi Musa ya zo wurin ne don daga na a bashi sakon cewa to za a yi kushe ga Fir'auna to sannan ne ai da yazo na wajen yazo wajen wannan wuta din to shine sai ka ji Allah kishin shi ya Musa inni ana Allah la ilaha illa ana yake ce mai ni ne ubangiji madaukin sarki kuma ka sani ba an bauta da gaskiya sai niya to sannan ne sai Allah yake ga mai cewa zamu aiko ka zuwa ga Fir'auna kuma babban magana kenan shi wa ga abin da barci da wurin su Fir'auna din yanzu zai dawo gida ne zai yi shahada ne kuma ya dawo gidan bai san da zai faru ba sai ma an ka ce yanzu a aiko shi Fir'auna da ka cewa shi ya Allah to ba shi ya Allah ba yanzu ya kirawo shi ya zo ya bauta ma Allah na gaskiya kaga al'amarin ba karami bane ba annabi Musa ya ce ya ubangiji walahum alayya zambun amma fa ina da lahi gare su ha kuma akhafa an yakatu ina tsoron ga su kashi ni fa sai Allah ya ce ai innani to sannan kuma sai ya ce to kuma abin da nake so ina so in har zan yi wanga aiki to waj'alli waziran min ahli haruna akhi ina so ka sanya mana mataimaki shine dan uwana haruna aka ce yana daga cikin abin da yasa aka son kenan ashin ka samu wani alheri to kai gari a ce dan wanka shi ma samu ko yawa to kaga shi ma sai gashi tunda ai samun wannan mukamin na annabta alheri ne ba dan karami ba to sai ne me yana so a bashi wannan dan wannan shi ya zama shine mataimaki gare shi kuma Allah ya ce an mai haka ne shikenan aka ce lokacin da yayi wannan din ana bashi wannan dama sai shi kuma annabi Haruna yana can gida hazan ne daga nan kuma sai an kai mai hijabi shi kuma yana kallon annabi Musa kuma yana jaban da yake faruwa shi ma saboda za a dame yanzu ma to shine yake cewa to ina da lahi gare su ina gudun su kashi ni fa sai Allah ce innani ma'akuma asma'u wa ara ba komai ku tafi ina tare da kuwa duk abin da zai gudana ina ji ai ba matsala sannan ne Musa aka mai training kuma na wannan sanda tashi din a lokacin Allah ya ce mishi menene ga hannun naka wanda yake cewa masu kabiya minka ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahush biha ala ganami wa la fiha ma'arib ukhra yace wannan sanda dace wajen nake dogarawa kuma ina kakabin wa dabbobi na abinci da ita sannan ina da sauran bukatu gari sai dai daban-daban dai haka to shine Allah ya bashi wani to ka jefar da ita yana jefar da sai ta zama wani maciji din tana zama wannan macijin don a mai training ne fa amma fa saboda inda ba a yi haka nan din ba an ka mai training yaga ta zama maciji kuma an ka ce ya dauki abuce ta koma sandarta ba to in sai ya zo gaban fir'auna in ya sake ta gaban fir'auna ta zama maciji to kilan su fir'auna ruga ta da shi za a gudun nafa amma kaga ta an riga an mai training ya riga ya gano ba matsala kenan ya gani to kuma sai gashi irin yanda ta yi da irin yanda ta nuna mai irin abuwa yin ta rika haɗiyar duwatsuna wurin kamar yadda kasan kana ɗaukar mayan duwatsuna kana jefa a cikin tsofar rijiya haka haka za a ji duwatsuna suna haɗe su haka amma don ɗaya dai abu na bi musa da aka so amma wannan ɗin don kai tsorata ai kana ganin dai ko dai soja da yin zai kamin ya zama soja sai an yi training ko duk wata abuwa na wahalhalu da mina da su yi an bashi su ya saba da su ba to shine ne musa don ya saba ka tsoro ya kama shi to sannan kuma Allah ya ce ya kame abuja kuma ta zama sandarta shikenan to sannan ka bashi umarni to ya ji to shine aka zo shine yana daga cikin watan aya ta biyu din mun faɗa hannu sai wannan sandat to lokacin da yazo wajen fir'auna ya isa mai da sakon Allah to nan ne yake cewa ma rabbul alamin to kuma menene ubangiji talakai kuma da yace al ubangiji talakai ya aiko shi ba ma wa man rabbul wai wa menene ina ban ganin na isa da renin wayo misali menene ubangiji talakai ba ma wane ne ubangiji talakai ba an gane wane ne daban menene kuma daban ga kaidar larabci yanka cewa ma kaza to abinda ba mai ba mai hankali shi yake cewa kalmar ma wanda ka dauka mai hankali shi yake ce mamman shi kuma shi yake sa man to shi sai bai amfani da man ba sai amfani da madin ta abun nan ne to kashe dai aka ci gaba ci gaba da gabe rabbu samawati wal ardi bainahuma in kuntum muqinin kaza kaza dai ta bashi labari dai karshe dai kai hayace mishi kai rabbukum wa rabbu abaikum al awwalina yaka ce ma fir'auna ubangijin ku ubangijin uwayen ma da farko shine a ubangijin sa da kai din kaga fir'auna sai ka ambace shi ma kenan ko to shine sai aka zo aka fara waɗannan abuwa to daga nan annabi Musa sai Fir'aun ne neme cewa to in akwai wata hujja da zai gwadi na cewa Allah ya koshe gwadi sai gani to sannan ne ya saki wannan sanda tashi ta zama wannan macijin ko macijin nan fa ba kalamin maciji bane idan ta bude baki kai sai ka bi da gudu cikin bakin ka wuce hatta ta haiko hatsi to shi yasa duka suka firgita Fir'aun shi ma ya firgita dai aka ci gaba da wadana ba to nan ne yace a okay ashe kenan ko da kuma haka shekara goma ba kanan ashe koyon sihiri da ka taiba mu sani ba kaji kuma saboda hada hukura ma shi ne suka zama shi abun yesu lokacin saboda haka suka ce to yanku haka ne zamu tala maka yan sihiri wanda suka fika kwarewa za su kule ka to nan ne firawun yasa a tara dukkan yan sihirin misra gaba daya wanda za a tanaro su a kira su a zo a zauna tare da suwa ta yanda za su hadu su yi ka a ce muqabala kiran da annabi Musa to shine aka zo bayan an tara su gaba daya na misra din sannan aka yi primary election kuma aka zo aka tattace kuma aka ware waɗanda su ne kwararrun wanda su ne za su kalawa da shi din kashi an ka zo an ka sanya rana wanda an kai shela kowa ya sani shine wa ayyushar nasu duhan yau mazinati wa an yi hushar nasu duhan kenan aka haɗu bayan an haɗu ƙarshe sai aka anai musa yake cewa to yanzu abin da sai ku fara jefa naku abubuwa suka fara sake yan yaggon da suka zo da su suna zama mace zai hakan nan bayan sun gama sannan anai musa kaɗan da ya ji tsoro shi ma Allah ce ma kaka ji tsoro kai ma jefa ta ka sanda shi ma su kira shi sanda sai ta zama wannan macijin to su nasu mace zai sai dai aka suna da yawo da haka kawai tun da rufa ido ne kurun amma anai musa nashi abu ne tabbatacce yana sakin nashi yana zama macijin sai ya bi tana haɗe macizan nasu kuma to daga nan da suka gano to wanga nan ba su hiji bane saboda su da kwararren gaba ɗayan an kula maneji ne fa suka gano abun ba shi bane to daga nan sun kace amanna bi rabbil bi rabbil alamin rabbi musa wa haruna sun kace mun yi imani da ubangiji talakai din wai ran gafir awana ya dauka sun da kasan shi yana cewa ana rabbukum alalani ne ubangiji ko yana cewa ma alimtu lakum min ilahin gari ba sa akwai wani Allah inda ba in ba ni ba to dan gaya aza shi suka nuyi sai sun kace mai rabbi musa wa haruna ma eh muna nufin ubangiji musa da nabi haruna shi muka nuhi ba fir'auna ba to daga nan ne Fir'aun ya ce to ya gano wato wani makici ne an kai wato hadin baki ne kun kai da shi yake nan kaji kuma saboda haka wani makici ne an kashe mashi don alaba shi da mulki ne yace to saboda haka zai sa a yanke musu da hannuwa da kafafu a gaba daya suka ce babu koyi faqad ma anta qadin duk abin da kai kaje kai sun yi imani din to haka aka ci gaba da wannan dai abubuwa ta da Annabi Musa da shi da Fir'auna har inda aka kai dai abubuwan nasu dai suna da tsayi sosai da gaske wanda har daga ƙarshe dai aka zo aka ci gaba da wannan ƙarshe Allah ba annabi annabi Musa izinin to za su fita irin da daddare su baggarin na Misra za lokaci yake da harkar da Fir'auna kenan ƙarshe lokacin da aka zo annabi Musa suka fita safiya ta waye Fir'auna suka gaba ga su annabi Musa ba sai ga cewa to bari a bi su ya hada runduna sama da miliyan da wani abu wanda aka fita wajen bin su annabi Musa fa aka je su annabi Musa suka je kuma suka zo kusa da wannan kogin ana ce mashi kogin Ulzum sun haɗu a wurin sun ka tsaya da ba ya tsallakuwa to tunda teku ne misali ba ya tsallakuwa kuma fir'auna sun biyo su kuma ga suna ta tahowa har sun ma kusa ma sun fara matsowa gare su ma ga suna kallo ga ruwa gaban su ba tsallakuwa kuma ga su fir'auna nan baya ya za a yi to shine har suna tambaya annabi Musa to yanzu ya za a yi kire ce ai inna ma'i rabbi sai hadini ina tare da ubangiji na kuma shi zai faɗa mana da za a yi ba matsala to sannan Allah ya bashi izinin cewa ya sa sanda ta bugi waɗannan ruwa sai ya kohohi sai ruwan sun kasan dare kamar kankara haka sai an kai tituna wurin hanyoyi kusan guda goma sha to sai da sai su annabi Musa suka bi suka wuce sannan sai ga Fir'auna shi ma ya iso sannan suka shi ma tsakiya suna shiga ciki su kuma kamin su fara fita to sai Allah ya bada umarni ga ruwa su gami to nan ne an ka halaka da su gaba da an ka shahi sun baki daya shi fir'auna kenan shi duk jama'a tai hannan ne kaje yana faɗa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina wannan bayan kuma imanin bai karbu ba tunda imanin bai gama da annabi Musa ciki ba ga kaida in zaka yi imani misali mutum musulmi zai musulunta yanzu in ya faɗi la ilaha illa ai dole ya faɗi muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan musulunci ya cika to shi dan ya ce ya imani da da wannan din nan abun nan da annabi da annabi banu isra'ila ne imani da shi ya kaga ai bai faɗi la ilaha illallah ko Musa rasulullahi ba ko to kaga ni to saboda haka to karshe dai akai haka kuma har Allah yake cewa da haka falyoma nuna jika bi bajanika litakuna liman khalfaka ayatan zamu tserar da kai yanzu ma'ana zamu fitar da kai gawa ta ka za a bayyana da ita shikin dan ka zama aya ga in baya ai ka gawa ta shi yanzu tana nan a Misra to saboda haka to karshe dai shine waɗanda Allah ya halakar da su to nan me yasa Allah ya kawo wannan kissar don ya gwada mutanen maka don a gwada masu to su duk ƙarfin su ba su kai ƙarfin fir'auna ba duk mulkin su ba su kai ga mulkin fir'auna ba da kama kariya da zalunci da mi duka ba su kai gare shi ba to amma shi ba ƙarshe ga abin da ya faru gare shi an ka halaka da shi din to balle su kenan shi ne kawai dama abin da Allah yake so a gane ciki to shine ka ji ya faɗa da cewa akwai aya a cikin annabi Musa to wannan sanda tana ga ciki wanda an kai wannan din da kuma ruwan da muka ambata cewa aka sauka musu da ruwa da sun ga imani din wanda ruwan in kai kamar ba su wuce guyo kaka ba ka iya yankwance ko ba da za a dafa abinci aka ta fama da su ƙarshe sun ka roƙi annabi Musa dai a roƙi Allah ai an kai za su yi imani an kai dai ba su yi imani ba kuma sannan an ka dawo an ka so kuma su da fari kuma sun ka ta musu banna ka san fari wa suke da in sun ka yoga yan nan kaga ba karamar banna suke ba shi ma ƙarshe dai suka roƙi cewa in dai haka ne ya roƙi Allah in yayi za su yi imani ya roƙi Allah kuma an kai ba su yi imanin ba sannan an ka so kuma su da wannan ƙwaron da ake ta makwankici shi ma shi ma dai ƙarshe dai suka ce dai an roƙi Allah an kai dai za su yi imani shi ma dai ba su yi imanin ba sannan an ka so kuma su da kwaɗi irin wannan gana wanda abinci in ka zo da shi za ka fi ba duk kuɗi za su cika maka wannan kwano na abinci in kwanta ka yi duka kuɗi za su haye jikinka haka dai sun ka tafa ma shi ma dai sun ka ce da ya roƙi Allah in ya roƙi Allah ya yayi za su yi imani kuma ƙarshe an kaso kuma su da jini da su yi imanin ba wanda da an tashan ruwa don ruwa su zama jini tuka ne jini ne a ciki da mutum ya yabo haka har sun kaga suna neman wai kamar a yi wata dubara sai su nemi cewa wai cikin kabila su su anai Musa fa ruwa suka sha su lahiya lau sai suna cewa da Allah wai daga cikin kabilar su annabi sa'in banu Isra'ila su gundo ruwa ga bakin su mutum ya tala baki ne sai zuwa da ya samu shi ruwan da zai kurba in sun ga kurba din da an zuwa can shi kuma sai su zama jini can ga baki ne shi kuma to haka ake sai shi ma da suka ce annabi Musa kai inda sun in dai an kai yayi kai za su imani kaga in ba su annabi Musa ba da suka zama manyan bayin Allah ne masu hakuri ba kaga in dai ba irin su bane dai da an dai biyu an kai ba imani ba kaga mutum bai kara addu'a to ka gani to amma dai duk da haka nan ne ina sai aka yi addu'a aka yayi sannan kuma aka dawo dukiyarsu kuma an ka shafe ta ne Musa ya addu'a ce Allah wannan dukiyar ta su gaba ɗaya da suke ta kama da ita a share ta gaba ɗaya ta zama dudu tsuna shi ma duk an ka musu haka nan dai ƙarshe dai kuma sannan an ka dawo ba su yi imani ba shi ma sannan an ka samu shekaru kuma na yunwa sun ka cikin matsanancin hali na yunwa shi ma dai sun ka dai roƙi annabi Musa dai a roƙa musu Allah nasu dai ya roƙa mai ubangijin nashi zaka suka ce far'o da na rabbaka suka ce ka roƙa mana ubangijin naka karshe kuma annabi Musa ya roƙa dai an ka yaye ba su imani ba an ka dawo ga abubuwa ƴaƴan itatuwa su ma irin su da bino da sauransu masu kama da irin waɗannan shi ma duka an kai kuma shekarar da su ma ba su ba wancan kaga wancan na shekarun fari yunwa ce an kai nan kuma ƴaƴan itatuwa su ne kuma gaba da sun kaki su ma haka dai an kai ta yi to karshe da su ne waɗanda ayoyin gurasar da ake magana din cewa mu aiko shi bisu ɗanin mubinin din amma karshe ba su imani ba shine abinda saboda kasancewa abinda sama kaɗan yi saboda jiya mun fara to guri ɗan ƙure mana sai ba a ɗan yi cikakken bayanin ba kuma shi ma dai a takaice din kenan to shine nan Allah yake magana haka nan din to sai kuma ya saki bada labarin wasu na gaba yace kuma bayan wannan har yanzu wa fi adin akwai aya a cikin halakar da adawa iz arsalna alaihim rihal rihal aqim lokacin da mun ka aika musu da iska wanda yake babu alkhairi cikin shi arrihul aqim wato shine iskan da babu wani alkhairi cikin ba azaba ba shine arrihul aqim to shine Allah yake cewa mu aika musu shine su kuma waɗannan ne su ne annabi hudu kenan shine an ka aika musu adawa din wanda aka aiko masu da shiya wanda su ne kaji kasan su mutane ne masu ƙarfi waɗanda Allah yi suna kira za ka ji Allah yana magana ko alamta da kaifa fa'ala rabbuka bi'adi irama zatir imadi allati lam yukhlaq mithluha fil biladi su ne waɗanda ba a taɓa yin irinsu ba mutane ne masu ƙarfin gaske to shine wanda Allah ya ko annabi annabi hudun zuwa gari su kenan to shine suka suka ta irin waɗannan abubuwan wanda suka ta rashin mutunci da rashin kunya har ƙarshe dai kai suka ce mashi kai mu waka sani wa sawa'un alaina awa azta am lam takun min alwa'izina mu wazu ɗaya ne ko kai wa'azi ko kai ba mu yin imanin kai tsaye haka suke gaya mashi ba za su yi imanin ba ko yayi wa'azin ko kada ya gare su duk ɗaya ne to ƙarshe dai annabi hudu dai ya ci gaba dai ƙarshe dai to Allah ya kawo azaba su mahalakawa to suna cikin tsananin zafi lokacin da za a halaka da su da suku sai an kai musu hadari ka san da ana cikin zafi da an samu hadari kuma kaga sai a ta ganin da an samu za a samu ruwan sama a samu sauki to ne suna murna haza aridun mumtiruna za suna ganin za a musu ruwa sai an hudu yana ce musu ina ai ko alama iska ne na azaba a ciki ne amma dai su ganin suka yi na ai dada za a samu rahama wanga zahi a ciki ne sun ga taru to sannan ne sai kawai aka saka musu iska ka san kirari sun rika yi man ashaddu min quwwatan waye a masu cewa in ba su yi imani ba in sun ka je lahira ga azabar da za a yi masu su waye karhin su da za a musu barazana da azaba haka suke faɗa man ashaddu min quwwatan waye kai waye waye karhin mu to shine karshe sai Allah ya kawo musu iska ko yake faɗa fa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya sakharha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyaman husuman fatara alqawa fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin hawiya sai Allah ce fa hal tara lahum min baqiya ko kaga sauran su balle sun rage balle duk mun gama da su an halaka da su to shine wadanga adawa kenan mutanen annabi annabi to shine Allah yake magana din cewa a cikin halakar da su din su ma akwai aya aka ce al-rihul aqim shine hiya allati la khayra fiha shine iskan da babu wani alkhairi a cikin shi li'annaha la tahmilu al-matara saboda ita wannan iskan ba ta dauki da ruwan sama ma'ana ba ruwan sama a cikin ta ba sannan kuma wala tulqihu shajara ba ta yin barbarar itatuwa wanda za su yin yaya wahiyar dabur shi ne iskan suna ne iskan dabur a sunan shi kenan ya ce ita wannan iskan ma ta zara min shay'in ba ta barin duk wani abu nafsin rai ne abun aw malin ko dukiya ce asat alaihi wan ta zo gare shi illa ja'alatu karramini sai ta sanya shi kamar karmami haka su mutane ne masu karhi manya manya amma da an ka halaka da su ai ka ji abin da Allah ya madauki siki fada ko yake cewa ka annahum a'jazu nakhlin hawiya kamar itatuwan da bine ga su na kwakwance duk gawakin su an halakar da su kuma iskan haka ya ce masu iskan hudu girman nasu sai iska ya daga mutum sama kamar ya daga leda sama haka an ce masu to shi yasa kaji Allah ya ce duk abinda wannan iskan ya ratsa gare shi dama an ce arihul aqim ne wanda ba alkhairi ciki ko to shine yace illa ja'alahu karrami sai ta sanya shi kamar wanda kasan kalmami kalbali almutafattati kamar wanda kasan kalmami wanda an ka daddage su misali sun ka zama da duga iska da zo shi shi kisu ba wahala to haka duk an kama duk abinda iska ne ta zo ga shi haka take yi to duka Allah halakar da suwa to su ne waɗannan mutane na shi annabi hudu alaihi salatu wassalam kenan to sannan sai Allah madauki suke ce
wa fi samud iz qila lahum tamatta'u hatta hin بعدوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين
Ubangiji maɗaukin sarki ya sake kawowa har yanzu ya ce wa fi samuda haka na akwai aya a cikin halakar da samudawa su kuma mutane annabi salihu kenan iz qila lahum lokacin da aka ce masu ba da qalin naqati bayan soki wannan taguwar da sun kai da aka hinta masu da ita aka ce masu tamatta'u ku to ku te ku dan ji dadi hatta hinin har zuwa wani dan lokaci shine ai ilan qiba'i ajalikum zuwa yankewa ajalinku kama fi ayati kamar yadda zuwa cikin ayat da Allah yake faɗa cewa tamatta'u fi dalikum thalathata ayyamin to ku ta yanzu ku dan ji dan dadi na kwanaki guda uku za a halakar da kuwa fa'ata suka yi girman kai shine takabbaru suka yi girman kai an amara rabbihim daga umarnin ubangijin su ai anim tisalihi daga bin umarnin da Allah ya ce su yi sun kai girman kai sun kaki karshe su ma fa akhadhahumus sa'iqatu sai tsawa ta kama su ba da mudiyya salasata ayyami bayan wuce waɗannan kwanakin guda uku din ai as-sayhatul muhlikatu shine tsawa mai halakawa sai ta kama su aka halakar su baki daya wahum yanzuruna suna kallo shine ai bin nahari gahili da ranar kayyakire suna kallo azaba ta zo su aka halakar da su to waɗannan su ne mutanen annabi salihu su kuma annabi salihu shine wanda Allah ya aika musu shi ma ya kira su cewa a zo abota ma Allah kasan duk annaba haka Allah ya kusko wala qad sana nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru kama irin shi ma annabi wa ila wa ila samud ahahum huda fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min shi ma duk haka yin shi ma wa ila samud ahahum salih salih fa qala ya qaumi shi ma duk haka sun kace a zo a bauta ma Allah ƙarshe dai ba su yi imani ba har suna ce mashi amma kai salihu karkun tafi na marjiwan kai can da muna ganin ka kana da hankali muna ganin ma ya kamata ba mu da kai a shugaba gare mu amma kuma sai ka zo mana da wannan abu wai ka ji suna nufin yanzu ya ma bata wayo dake tunda ya ce Allah ya aiko shi so su yi imani da Allah su bauta mashi sai suka cewa dama muna ganin ka kana da hankali ka san me kai ma har muna ganin mu da kai a shugaba gare mu to shine suka ce amma yanzu kan ba zai yi ba tun da gashi ya zo masu da abinda watan a ya saba da abinda a ra'ayinsu misali wanda suke so to shine dai karshe dai suka ci gaba da wannan har suka ce to yanzu in dai gaskiya ne shi annabi ne to suna son ya hita masu da wata aya muna wanda za ta tabbatar da manzancin nashi shi annabi Allah ya kushi sai sun kace abinda suka bukata ga dutsi kan wannan dutsen suka son ya yi taguwa raƙuma fa wai dutsi da taguwa dutsi dai an taba gani ba amma taba gani ya yi dutsi dan wane ba amma su ba maduɗi na wani da haifa masu ba a taguwa da haifa sannan sannan sai da shi annabi ne kuma ya roki Allah kuma dutsen ya haifa taguwar kuma da ya haifa taguwar ita ma taguwar ta haifa kuma duk lokaci guda sai Allah ya ce musu gashi ne yanzu hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun qaribun to wannan wata taguwa ce ta Allah gashi ne ya haifa maku da ita kakku kuskura ku taba ta da wani mummunan abu in kun ka taba ta ku sani azaba za ta kama kunan kusa ba da nisa ba kuma sannan kuma sai Allah ya ce to ga sanan za a raba lokaci suna da rijiya guda garin nasu na aka ibar ruwa aka ce ita wannan rijiya yanzu yau in sun ka ebi ruwa kowa da kowa ya iba an ba shi dama ka ebi ruwanka da nawa da na gobe gaba ɗaya ka iba amma ka sani gobe ta uwa nan tago ita ka ɗaga shi su ba mai iba gobe amma kuma tana biyan su tunda kuma duk garin kowa sai zai ta tsanonin ta kuma ya ta gida ne kowa sai ya koshi kaga ta biya su ruwan kenan haka an ka sai ana ci gaba da yi haka nan dai karshe dai har an ka zo inda sun ka ce ka su dai sun gaji da wanga abu kuma kaji kuma su wanda ce a kawo mata an ka kawo kuma Allah ya ja kunnan su ka a kuskura a taba ta to akwai su in ta addaba sun tare cikin garin ko kamar da Allah ke faɗa wa kana fil majid tis'atul hadid yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna akwai su in ta addaba banna ta garin su tara ba su da aiki sai banna sun kai shawara cewa su suna ga abin da ya kamata taguwa ga dai kawai su kashi ta kaji wani kiran ruwa da kuma ba su isa kadai ba da duk sauran waɗanda suka yi imani da annabi salihu din za su kashe su gaba dai annabi salihu ya ɗaya ta hanyar lokacin sun kace ko da adawa tambaya ina taguwa ina mutane su ci su ko sai an kai ba suka shirya abin da suka shirya da makishin da za a yi wannan ta'addanci to ƙarshe sun ka kashe wannan taguwa bayan sun kashe wannan taguwa annabi salihu ya dawo yana dawo ya isko abin da sun ka aikata ya tambaya na taguwa an kace ai sun kashe ta ina ɗanɗan nata shi kuma suna kashe ta shi ɗanɗan ruga da gudu ya can inda dutse inda aka haihuwa ta sai dutse ya buɗe shi kuma sai shige to shi ne ce masu to shi kenan to ku tahi ku tai ku zauna kwana uku nan da kwana uku ku saurari abin da zai biwa shi ne kaji ya ce wata ayar ya tafi ayar ce tamatta ufi dalikum salasata ayyamin din ku je yanzu ku zauna can ku ci jin daɗin da za ku yi amma kwana uku ba ku ci shi to shi ne aka zo bayan waɗannan lokaci to ƙarshe sai aka aka suka ce hakuma ba wanda suka yi izgiri fa suka ce inda aka ne to eh tunabi ma ta'iduna in kunta minal mursalina in dai kai da gaske ne kana cikin manzanin to kawo mana azabin magani kaji kuma subhanallahi wannan rashin koyana su ya isa malam to karshe dai suka yi abubuwan da suka yi Allah madaukin sai aiko da azaba shikenan su ma an ka halakar da su wadin shikenan to shine kaji ne yake cewa din sai gashi mun ka zo aka halakar da su wadin sun yi girman kai shi ne shi yasa kaji ce fa'a to da sun yi girman kai an amara rabbihim daga umarnin ubangijin nasu din fa'azahum sa'iqatu qashi azaba ta kama su tsawa an ga tsawa duk an halaka da suwa wa hum yanzuruna suna kallo aka ce suna kallo ma'ana ga hili qarara aka ce kuma kalmar da kalmar intizar ne al-intizar ma'ana wai suna cikin jira ba sun ce a kawo azaba su gani ba to su suna ganin ba abun bai yiwa to suna cikin jira azaba sai ga shi zo din aka ce duk yana zai iya dauka din to shine Allah madaukakin yake ce fa mastada'u min qiyamin ba su samu ikon tashi ba ai ma qadaru samu iko ba alan nuhudi bisa ga su zabara su gudu ba hina nuzulil azabi lokacin tasabka wannan azaba din ba wama kanu muntasirina basu kasance kuma wadanda aka taimako ba basu kasance wani ya kawo musu taimako ba kuma su ba za su iya taimakon kansu su kare kansu daga azabar ba shine wama kanu basu kasance muntasirina abin abin taimako ba alaman halakahum ga wanda ya halakar da su din ma'ana wai Allah da ya halakar da su subhanahu wataala to ba wani wanda ya kuma biyo musu sawun cewa ba za a dauko musu fansa to ai da ba shi Allah kai ki ko fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fala yakhafu uku ba Allah bai ji tsoro abin da zai ba saboda haka kai da zaka zo kana ta kuri sai na kashewa ne sai na yi kaza amma da kai ka ta kuma sai gudu kuma to Allah ya ce shi in yayi abin da zai yi to ba wanda ya isa kuma yazo bai tsoron abin da zai biwa ne to shine wanda dama karshe an ce wanda ya wannan aika aika an ce wani ne ana ce mishi kodaru aka ce shi ne wanda yake mafi tsiyata cikin duniya gaba ɗaya daga shi sai kuma wanda ya kashe jana ali su ne na biyu ɗin su ne duk su ne mafi mafi tsiyata shi ne kaji izin ba'asa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fa kazzabuhu fa aqaruha to shine Allah ya ce fadamdama alaihim din rabbuhum bi dhanbihim fasawaha ko fala yakhafu qubaha to shine wata aka halaka da su da musa mai taimakon su bakina kaga kenan kamar fala yakhafu qubaha shine wato ma kanu muntasirin kenan sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون
Ah, to kuma bayan wannan sai Allah zai faɗi kuma annabi Nuhu shi ma duka dai wannan karantawa ce kuma kar mu dauka misali wadu wancan abin da ake faɗa ai ana nufin mutanen Makka ake da su a duk da mu ake wa wai yanzu kai in kana ganin kana da wata dama da kake da ita yanzu ta wani ƙarfi wanda za ka yi amfani da shi ya don ka cutar da wani ka zalunci wani ka yi abin da yake na nuna isa da sauran abubuwa wanda ba daidai ba to shine Allah ya gwada mana to wannan gwadin hin ƙarhin da za ka yi da zaluncin da kama karya din to ka sani an yi wanda suka yi ka ba wai sai ga mutanen maka dai kasuwa ka aiki ba har gobe yana yana aiki din in karhin mulki ne gare ka karhin makami ne gare ka karhin wani abu ne kake kallon zaka yi amfani da wannan dama dai ko ci iri ce wanda zaka karya kai mu mutane abin da ka gara ma to shine Allah yake gwada cewa to ka sani an yi wanda sun kace ka kuma ga hukuncin da Allah ya masu kuma Allah yana ne inna rabbaka labil mirsadi yana na a madakata saboda haka har gobe kuma zai iya wannan aikin kuma yana nan din to shine bayan waɗannan sai Allah zai ga mana annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yake cewa wa fi nuhin haka nan akwai aya a cikin halakar da mutanen annabi nuhu bil jardi ko wa qaumi nuhu ko wa qaumi nuhu haka nan akwai da mutanen annabi nuhu yace bil jardi da wasali kasa ga wannan mimun din shine jarra din adafuna ala samud matsayin adafi ne akan samuda ai kasance ya ce wa fi samuda amma shi samuda to me yasa ba a ce wa fi samudi ba kuma saboda mamnu'in min as-sarfi ne shi a kaidar larabci ba zai dauki da irabi ba saboda haka a ce wasali ne canza ba ga tidin ta zo amma ta kasa mai wasali kasa amma shi kaumi tunda zai iya dauka shi yasa an ga cewa fi kaumi tunda adafi ne akan shi din to shine adabun ala samud kenan aiti wa fi ihlakihim wai ma'ana a cikin halakar da mutanen annabi nuhu bima tis sama'i wal ardi da abunda da ruwan da a cikin sama da kasa ka san lokacin da halakar da su ruwan sama da kasa an kai cikin ruwa ta ko ina din to shine Allah yake cewa ayatan akwai aya ciki wa bin nasbi kuma ana karantawa da nasba a cewa qauma nuhin ma'anan shi sai zama kenan kamar matsayin maf'ulin bihi kenan wa ahlakna qauma nuhin mun halakar da mutanen annabi nuhu min qablu tun gabanin wato halakar da wadannan da anka ambata din wato shine wadanga adawa din da anka yi da sauransu din shine min qablu tun gabanin halakar da wadannan din saboda an fara annabi nuhu kamin su wadi shine qabla ihlaki haula al mazkurina gabanin halakar da wadannan din da anka ambata innahum allah madaukin suke ce hakika su lalle qaumun qauman fasiqina musani ne fasikai to anan kaga shi kuma Allah madaukin sarki ya saki baga mana shi kuma annabi nuhu alaihi salatu wassalamu wanda shi annabi nuhu ainihin nuhu din ba shine suna ba sunan shi abdul gaffar a suna annabi nuhu abdul gaffar kuma ana ce mashi yashkuru eh amma shine sunan nashi da amma nuhu din watan wata rana ne zai wucewa haka sai ga wani kare to karen ba ya da sifa mai kyau bai da kyau haka sai ya dan yi dariya hakan ga sai ubangiji yake ce mai anuhu to kuma shin ni karen ka aibanta ko koje ni ne harce shi subhanallah to wannan magana ce sai hankali ne tashi saboda tsoron Allah ya kama kuka to wannan kukan da yake yi ka dai mutum yana kuka ka san ana shekata ne kuka ko to wannan shekatan shi da ake cewa annahu din to shine sai an ka same suna nuhu din wai saboda wannan shekatan kukan da yake saboda tsoron Allah to shine amma sunan shi Abdul Gaffar to shine kuma an sani shine farkon manzanni don bayan wucewar annabi annabi Adamu alaihi salatu wassalamu har zuwa lokacin annabi Nuhu din duka bayan Allah ne ana bauta ma Allah to bayan shi ne kamar yadda muka sani dai aka samu waɗansu suna dawo suna bautar waɗansu wanda ba Allah din ba to shi ajalin sai aka aiko shi annabi Nuhu ya zo ya kira su ya gaya masu cewa to ba waɗannan abu ake bauta ba Allah ake bauta mafa to shi dalilin aiko shi shi kuma ya zo zuwa ga mutan nashi ya zauna shekara 950 yana musu wa'azi ba shekarun haihuwa ta ba na wa'azin gare kawai shekara da tun ka kame fara wa'azin ya shekaru go to na wa'azin dai sai da ya 150 yana yi kuma duk da haka nan aka ce mutane sun ka imani ba su wuce mutum tamanin ba duk shekara 150 mutum 80 tak kaga kenan duk shekara ko mutum guda bai samu imani kenan ga shekara misali kaga inda ana samun duk shekara mutum guda da an samu mutum 150 kenan ko to sai ba a samu ba ko duk ba cikin dadi ba cikin wahala saboda kullun da duka da zagi da mishi suke mashi akwai sai da za su mai dukan da ma sai an kai inda baya kamar ma an azaya mutu sun azaya mutu su bashi kuma daga baya hudu kuma gobe bai fasa saboda ya san aikin Allah yake shi yasa kaga shikenan jari cewa kai za aikin Allah ba ruwanka da zagin mai zagin zaka inda ka san don Allah zaka yi abunka ba ruwanka da zagin mai zagi ba ruwanka da yabon mai yabo ba ruwanka da duk wani ce ce ku ce inda ka san don Allah zaka yi kawai sa gaba yace abunka kurum kaka waye kowa wannan har gobe haka ya kamata in kuma zaka yi wannan din tsakani da Allah ne zaka tunkar duk abin zaka tunkara duk abin da zaka tunkara din insha Allah kuma zaka samu nasarori akan shi din to wannan shine annabi nuhu ya ci gaba da wannan ne ya shekara 150 karshe da yayyayi shi ma dai ba su yi imani ba to sai Allah madauki suke ga mai to amma ka sani kai nuhu waɗannan mutanen naka wanda gare su ba mai ƙara imani sun gama imani to nan da yace af to bangiji in ko habba su ƙara imani to ai ko a halakar da su a huta shikenan tunda dai ba imani yi ya uhanin su sai ce rabbi la tazar adal ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara yace Allah inda hakan to halaka da su mana saboda yan ka basu yanzu ba wanda za su haihuwa sai ƴan uwansu kafare za su ta haihuwa kurum saboda haka tunda haka ne ko halaka da su shi yasa aka zo sai aka sauka da wadannan ruwan sama na dufa na kina wanda aka bashi umarnin ya kira jirgin ruwa bayan kira wannan jirgin na ruwa sannan aka sashi ya dauki duwan sun kai imani a ciki bayan ya dauke su to sannan ne aka zo aka sauka da wadannan ruwa sama da ƙasa Allah ya ba sama umarni ta sako da nata ruwa aka ba ƙasa nata umarni ita ma ta zubo da nata ruwa su hito ita ma sama da ƙasa an kace ruwa lokacin da yake ba na rahama bane to kuma ruwan sun kaga mai duk duniya ko ina har ina inda muke sun kawo wanda komai tsawon gini sai da sun hukule shi komai tsawon ice sai da sun hukule shi komai tsawon duci sai da sun hukule shi me yasa saboda gar mutun ya haye sama ya ce ya boye ai kaga ai in mutai in mutai tsawon komai sun hukule shi ba kana haye sama shi ka ko duk da ke yin waɗe ta shi mutum amma to amma duk da haka ne sai da ta ɓoye ko ina ɗin to saboda haka aka je bayan wannan ne ka san kuma shi ɗan ɗane yana ciki ɗan ɗan shi a nabi nuhu ɗin kana'ana yana ciki amma da ke ba mai imani ba ne ka san allah ya wada ya kai wurin sai ga ɗan shi amma kuma bai imani ba har yana kira ne ka zo ya bu ne yana kan ma'ana ka zo ka hau jirgin wata da musu ya ce a sa'awi ila jabalin ya asimu ni min alma'i wai zai je saman dutse a shi can zai ɓoyewa ga jirgin fa ya ƙi hawan jirgin na ba ne to shi gani to da yake da makafi ne Allah ya kaddara haka da za a halaka da shi din karshe aka zo da shi kenan ya shige cikin wani kogo na duci ya ruhi kaji kuma wata ruwan wasu kun duci tsawon duci ba kuma ka shige kogon duci ka ka ruhi to ka gani aka ce ma nan tsakanin ma da kashi ne da tsayi ne tunda ruwan ba na kwana guda bane na watanni ne an kai karshe nan ya halaka shi ma shikenan dai kurum to wannan shine karshe dai aka halakar da wadannan mutane na annabi nuhu to shine nan kaji Allah madaukakin sarki faɗa cewa to su ma an yi su fa karshe ga abin da ya faru gare su to shine mun halaka da su min qablu idan ka kano kawan fasiki sun kasance mutane ne fasikai to sannan sai Allah madauki zai ce to kuma bayan wannan duk daga cikin ayoyi masu gwadin cewa Allah madauki sarki dalle shine wanda yake wajibi a yi imani da shi wajibi a bauta mashi sai ya ce wasama abin da hadi aidin ku sani wasama a sama banaina ha mun gina ta bi aidin da karfi shine bi kuwatin wa inna la musi'una haqiqa mu matan sai kace masu iko ne kuma ana cewa inna la musi'una mu masu yalwata halittar sama din ce duka na fasara da haka din shine qadirul masu iko ne bisa ga halittar sama din yuqalu ana cewa adar rajul wai mutun yayi karfi ya ido yana karfi ai kawai shine yayi karfi wa awsa'ar rajul ana cewa mutun yayi yalwata sara za sa'atin ma'ana ya zama mai yalwa wa kuwacin da kuma karfi nan yana baka ina ne an ka samu kalmar bi aidin din nan ne wai yana so ya gwada maka ma ashe ko da ba wasu za a zuwa ya rigima da suwa wasu ma abin na habi aidin a ce ai hannu aka nihi Allah yana da hannu kenan to sai ka so ya gwada maka ba hannu ma aka nihi ba kalmar ma ba daga hannu an ka samu ta ba daga kalmar at-ta'yid ne wa ayyadnahu duruhil qurs ayyada karfafa abu misali ba ma jam'u yadin bane ma gaba ɗaya ba kan ma balle ma a shirgin ma da ce ai Allah da hannu ya halitta mai da hannu ne to shine ya kaso ya gwada maka sai ce a asalin kalmar daga ada ne adar rajul ayyada kalma ayyada ce wa ayyadnahu bi rusul qudus kamar yadda zusan wa ayyadnahu bi ruhil qudus a wata aya kenan ko gashi ko da zalunci kana magana kana cewa ayyadakum Allahu bi sadi ko bi nasrihi misali to shi din ne to daga kalmar ne to shine ka so ya gwada maka din to shine ka nufin wasama sama mun dinnan ne bana ina ha mun gina ta ne bi aidin da karfi ma'ana a halin kasancewa da karfi da isa ba wani taimaka mana mun kai ta ba ba jiran taimako da agaji wani muka yi ba wa inna lamusi'una kuma sannan mu masu yalwata halitta samai din ne ana fasara da haka ne in ka ce haka nan yalauta da aka ga kuma ka ne ko tun da duk mutum da ba taba da wanda ya tafi ce yau shi yayi tahiya har ya kulle sama inda ba inda ba ta ba sai dai kai bakin ya tahiya kai ka tsaya bakin da zaka tsaya din shi yasa ake cewa akwai wani sharadi guda wanda zalan mutum ya cika shi to duk abin da ya ga dama na duniya ga sai ta aikata rasa ma Allah ba komai an dauke mai sharadi guda da ka cika shi kenan ba matsala duk abin da ka ga dama sai ka ce na sabo Allah an yadda shine ka hita inda kasan Allah take da sama ne da ka hita da cikin su to duk abin da ka ga dama ka je ka yi ka ce yadda haka so kai so shi kenan baka rama ka hitar da inda ƙasa Allah take da inda sama Allah take shi kenan magana ta ƙari da mutum ya kai wannan an gama shi kenan duk abin da haka so ka je ka yi kuno ana ana ana ana ba da hikaya wani wani bawan Allah aka ce ya samu sabani da shi da wani sarki to aka ce mutumin wani bawan Allah ne a mutumin kirki sai sarki ya ce mashi lalle ya kore shi sai ya ba ihe ba mai kasa ce yace to shikenan kasa dai ko yace to shikenan ba matsala sai ya dan zauna bisa dan buzu ne dan agalibi ne da ka san sanda agalibi suke ko ba kamar yanzu da ya zama duka abuwa sun zama na zamani ba to shine ya tsaya abuwa ne dai sai dai kun dai agalibi ya daga da shi sama haka yace to a sai a hudu masarki yanzu ya kwashi kasa ta ba mai ta Allah sai ya zanna bisa gare ta to kaga shi Allah shine mai komi kenan saboda haka kake nan asan nan ta Allah halitta nan ta Allah ce sama da kasa nan Allah shine ya halitta su ko yace ya daga kuma sama ya daga da sama ka kana kallo yayi lawata ta kuma baka isa ka ce zaka yi tahiyar da zaka wuce inda halitta Allah take ta sama din ba sai dai kai bakin tahiyar ka ka kare to sannan sai Allah madaukakin ya ce bayan wannan wal arda kasa kuma farashinaha muka shimfida da shine mahadinaha muka shimfida wannan kasa din Allah ce kai fa ni'mal mahiduna ma dalada masu hira wannan kasa din nahnu muwa ma'ana Allah yana maka da kirari ne ma dalada mu da muka hira wannan kasa din shine fa ni'mal mahiduna ma dalada mu masu hira wannan kasa din muka shira ta ga bayan kasa kana kallo ba karaman ni'ima wace wannan kasa fa yanzu ka kalla a cikin ta ne za a ratsa a yi tituna a yi duk abin da aka so a saman ta ne za ka zo ka gina gida a saman ta ne za ka gina shadda a saman ta za ka yi duk abin da kake so kuma don ɗaya mu Allah ya yi ta ba nan shi Allah baya amfani da ita saboda me saboda shi halittar da yi dama ya yi su ne ko san mata allakum wali an amikum duk abin da kaji Allah ya yi halittar ƙasa din da tsire-tsiren da suka hituwa daga cikinta na shukawa da hakukuwa da bidimi Allah ya ce duk don ɗaya da mu da dabbobi kawai mu ji daɗi shikenan shi ba shi ga ƙawar da kome ba zai faɗa mana aya gaba ayo ma khalaqatu jinna wal insa illa liya'buduni shi bauta da kula cewa bashi amma sauran duk abin da hagan na duniya don ɗaya mu yayi su bukata kawai mu imani da Allah din mu bauta bashi kawai kuma wani iko na Allah da fadala ta Allah kuma sai yan muna abun nan kuma cikin sauki kamar yadda yake faɗa cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha bai dorawa abin da ba rayuwa ba za ta iya ba duk abin da Allah ya mana na ibada ba wanda ba mu iyawa a tsakanin yini da dare awa 24 awa na 24 duka duka gaba ɗaya sallah guda biyar ne an ce kawai mu yi azhar la'asar magriba isha'i asuba su kizan guda biyar a rana tsakanin awa na 24 ba yanzu so ka gani awa na 24 misali inda zamu zo kaga tsakanin Allah mutun dai da sallah ta iyaka ta ya bata minti 12 har sallah har Allah gaba ɗaya amma in kalli su goma sha biyu sau biyar nawa annan awa guda ke na minti sittin cikin awa ashirin da hudu mun bauta ma Allah awa guda ne duka awa ashirin da uku mutum duka da ya musu ba kuma ma sai an samu irin kudi masu kokarin masu cin minti sha biyu wurin wurin sallah misali eh ina ne wanda bai cin su da ba kaga ko awa guda ba san wake nan to kaga cikin awan nan guda aiko kaga akwai ku mutum kuma ya tsaye da abubuwa na shiri ta cikin su awan nan 23 duka ya hasara su gaba ɗaya mutum bai yi su wani aikin alkhairi ba to kaga wannan ne ya ba karma abin ne Allah ya mana ba cikin ibada sai an kama ita da sauki salloli ne guda biyar ba wanda bai iya kuma an ka baka dama sallan ma in kana yi da tsaye kai in ma kai baka da lafiya kana da larura baka iya tashi an ka baka dama yi da zanne kai in ma da zannan baka yawa an baka dama yi da kwanci duk an baka dama saboda sauki na ibada ta Allah madaukakin sarki in ka duba zakka da an ka wajabta mana ba duk kullum an ka ce ba inda Allah ya ga dama sai ya ce duk wata sai an hitar da zakka din to amma sai bai yi ba sai aka ce daga shekara sai shekara shikenan kuma cikin mazakan ma sai aka yi kuma cikin rahusa da sauki menene sauki duka duka 40 ne zaka raba wanda ka mallaka din ka ba da kashi guda tak in kan lissafa duk miliyan guda 25 din da suka ba ciki 25 ga miliyan guda zakka to dan Allah kana da 100 100 har so 10 ka kasa ce 25 ka bayar sai ka gashin gode ma Allah ya bashi kuma sai baɗi Allah kai kai wannan wannan wato za mu ga kuma ga abubuwa da suke ta faruwa na harkar nisabi ga yanzu ko za ka ga nisabin da yana ta tsare da yawa sai ka ji rubo jina nan ka ji an ce kusan dubu ɗari tamanin ta in ga sunan da ana ta yi to abun gaskiya wato yana nisa da yawa sai ka ji yanzu in za ka kai ga nisabin zakka sai ka ji an tara ma miliyoyin kuɗi masu ɗimbin yawa to bisa ga irin wani abin da yake taimakon faruwa gaskiya akwai wani tsari da wasu malamai suke da shi masu tsantsani da yawa wanda ni ga yanzu yanayin tsada abin da suka yi ni ga dan bakin ya fahimta ta na ɗan hijin na ɗan gamsuwa da shi ya cewa abubuwan nan suna nauyi da yawa kamata ya yi dai abin duk da Allah ya sa kan mallaka na dukiya kada kake da shi ya sun ka shekara lahiya lau kawai ka yi zakar su saboda yanzu jama'a sai a to kana da miliyan biyu miliyan uku amma baka yi zakka ba ga wani makwacin ka tambayar da dubu biyu a na kashin kai ne ha kai kana ta fama da miliyan uku wai baka yi zakka ba har yanzu abin nan akwai riba ciki ba yawanci to kenan shi zai samu wani abu daga cikin dukiya ta kaɗai wanda zaka taimaka mashi kuma kusa ita zakkan nan da Allah ya wajauta wajibi ce ayi kuma akwai hikimomi a cikin ta fa hikimar da a ciki in ana yin ta duk wanda kaka ba zakka ka sani soyayya da kai da shi wata nan fa saboda ya san kai kana da muhimmanci yana da muhimmanci gare ka gashi in kai da zakka har da bashi kake yi yanzu da Allah mutum da ya san duk shekara kana bashi zakka din nan duk inda an ka ce yanzu yagga wani abu zai taba dukiyarka ka san wasu yanda kanyi ne kare ho inda yana da gudunmawar da zai baka saboda ya san yana karuwa da kai amma yanzu kana ta fama da dukiya mai dindiya miloya wai an ce baka isa zakka ba yanzu kaga shi ko rimbi bai mura daga cikin dukiyar ta kai kaga irin wannan sai da kai na hawa kana ta fama da dukiyar ka shi ko abin da za shi mashin gida ne ba ya da shi ya to karshe da Allah irin wannan ya gwada ba zai faruwa gare ka bai da mu haka dukiyar nan taka ba dama za ya bare ba to shi yasa inda so samu ne inda so samu ne ni wannan malama su tsani ne yanzu na dan yi karkata ta wannan gaskiya mutum dai duk abin da Allah ya hore maka wanda kake da shi din ɗan miliyan guda ce biyu ce zuwa sama dai a gare ka sun ka shekarar nan kana kasuwancin kana hakokin ka da su suna nan ba su ragu ba kuma kalaban nan din nan dubu ishirin da da bai cikin miliyan guda ba su rage kada komi ba saboda haka duka ga Allah ya kawo cikin sauki azumin Ramadan shi ma ya kawo shi a cikin sauki duka duka ce ayyaman ma'duda ta yan kwanuka ne lissafi kai akai azumin nan ba kullun kullun aka yi ba sai ba dai wata guda tak shikenan aikin haji sai shekara kuma shekara ma sai yan kana da ikon zuwa kuma da kayan so guda kuma an dauki ba shikenan ka dauki farilla duka ka gani dai Allah ya kawo da cikin sauki to shi yasa kaga watan ni'imomin da Allah ya mana lalle wajibi ne mu gode ma Allah ko mu zo mu bauta mashi a bisa ga wannan to kuma alhamdulillah da yake lokaci yayi za mu tsaya na sai da gobe in mun dawo insha Allah sai mu dora inda muka tsaya muna fata abunda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladafe kurakuran mu Allah ya yafe mana ya fahimtar da mu daidai mai ikon gyarawa don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kamar yadda ke ga muka yi bayani cewa yau muna tare da bako wanda ya ziyarce mu yau muna tsaki kamar yadda ana sauraron dai tafsirin da ake ji a gidan rediyo wanda ainihin ita gwamnatin jihar Zamfara ta dauki nauyi karkashin jagorancin shi mai girma gwamna to kuma shi dan jarida yake gabatar da wannan karatu wanda aka ji murya sai za ku saurari tafsiri daga zawai tsamai mai kaji to shine Alhaji Salisu Muhammad Bada to shine ka mana ziyara muna tare da shi a wannan guri ga halin yanzu don haka muna tare da babban bako kenan wanda insha Allah da yawa maki zai gaisa da mutane insha Allah to muna fatan Allah ya saka mashi da alkhairi wannan ziyara ta shi da yanzu mana da ita muna fatan Allah ya karbi wannan ziyara din Allah ya bada ladar abin da ake bawa daga dukkan wanda sun ka ziyarci zuwa saboda Allah muna fatan Allah ya ƙara mana soyayya ta saboda Allah kuma Allah ya sa wannan soyayya ta mu ta amfani mu rayuwar mu duniyar mu da lahira bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma muna addu'a da sauran dukkanin ƴan uwa baki daya wadanda ta kowane bangare suna ainihin yi muna fatan alkhairi da kuma addu'o'insu duka dai muna godiya gare su kuma shi kai ne ma ya faɗa mana cewa duka akwai ƴan uwa da suna kira ne shi ma suna cewa dai game da ainihin karatu din duka dai suna dan nuna farin ciki da kuma addu'o'in su dai to duk dai muna godiya ga kowa da kowa duk sakon da wanda yake bayarwa na gaisuwa da masu neman addu'o'i da min duka dai muna addu'a duka Allah ya saka mu kowa da alkhairi masu neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban duka Allah ya san su ba sai ambata wani da wani da wani ba duka Allah ya sani Allah ya biya bukatun kowa baki daya Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan jiha ta mu ta Zamfara muna fatan dukkanin tsananin da muke cikin shi da tashin hankali muna fatan Allah ya yi mu da baki daya Allah ya sa wannan lokaci ya zama shine sanadiyar kaiwa ƙarshe wannan matsalolin namu na wannan shekara da wannan jiha da muke cikin ta da sauran jihohin mu na Najeriya baki daya da sauran dukkanin musulmin duniya baki daya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah dukkanin alkhairai a cikin wannan wata Allah ya tabbatar mana Allah ya bamu muna roƙon Allah ya karbi dukkan ibadun da muke gudanarwa a ciki Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله